عمرو بن الحارث يا كبر ابو بيد بن فيروز فيروز ya karbo daga mara'u ibn azim cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama an tambaye shi me ake kiyaya da galayya me ake kiyaya menene wato ba a yi laye da shi wata dabba ce wanda za a ce ba za a yi laye da ita ba sai ya nuni da hannunsa ya yace dabbobi hudu lalle a guje su a wajen layya akwai wasu dabbobi guda hudu wanzu sallallahu alaihi wasallama yake a kiyaye su a wajen layya salam da azumin ya tsanci yana nuni da hannunsa amma yana cewa sai sai jinin da zan muku ba za ku gani ba irin yadda mu muka gani wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ne saboda hannu ne ya fi gajen tafiye da hannun manzon sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ji ni tsawon hannu shi yasa yadda daga hannu ya nuna mana muka gani ko na daga na nuna muku ba lalle ku gani haka ba to shi yasa wato hadisin kamar iyaka nan sai ya ce ya samu tasalsul manzon Allah da zai faɗa sai da ya daga hannu ya nuna hudu shi ma bara'u da zai faɗa ya daga hannun ya nuna amma yake cewa ba lalle a gani yadda aka gani daga wajen manzo sallallahu alaihi wasallam da farko dabba wadda take gurguwa wadda gurguntakar ta take a fili to wannan dabba ba za a yi layya da ita ba amma zarar cewa dabba inda sawa take amma duk inda yan uwanta suka yi wajen kiwo ita ma za ta yi to wannan dabba za a yi layya da ita ga wannan tunda sawa da kake da ya hana a yi layya da ita ba amma dabba da za a ga ta ware daga garkenta ba ta iya bin yan uwanta tana baya to wannan ba a yi layya da ita ba sai kuma wanda take mai ido daya wanda zama wanda mai ido daya yake ya fito fili amma dan zarar cewa wannan gidan nata ya fi wannan gani wannan bai hana a da ita ba amma wadda take idan ɗaya gaba ɗaya ya toshe da gani ka san ba ka gani da ido ɗaya to wannan ba a lalle da ita ba wadda take makauniya ta na ma kenan tun an ce ido ɗaya ma ba a da ita ba ta wadda take makauniya ta na ma kenan sai kuma wadda take mara lafiya wadda rashin lafiya ta ke fito fili da an ganka an san ba lafiya sai kuma wadda take dai kasance wanda yake ba mai a jikinta wato ba ta da mai ba ta da kitse to wannan dabba ita ma ba a gajiya da ita wato ita ta ce allaki la nitiya laha la nitiya laha nitiyo a shaharu kitse yanzu dabbobin guda hudu lalle ba a yi lalle da su ba لا عبيد الله جاء من حديث يا كربو دك إمام مالك آه wato shi ubaidu fairuz da aka faɗa a hadisin nan gaba ɗaya malamai sun bincika sun bincika ba inda suka ga sunan sa ya fito in ba a wannan hadisin ba a wannan hadisin ne kaɗai da wato hajja wato aisha sunan sa ya fito kuma aka ce imamu malik wanda ya rawaito hadisin nan ba haka sauran marwaita suka ruwaito ba su sauran marwaita sun ruwaito a jikin daga amin da haris da suleiman da abdurrahmani wasan ne daga ubaidun fairuz shi yasa a ruwayar sauran marwaita akwai suleiman da abdurrahman tsakanin amrin da haris da kuma ubaidun fairuz an ce shi an masu bincike ya kama cikin su suleiman da abdurrahman shine kadai ruwaya daga ubaidun fairuz amrin da haris bai ruwaya ba daga wato akwai ibn fairuzin kai tsaye sai dai ta kan sulaimanu din nan to wannan kan hadisi ya kama daga imam malik ya kama daga nafi'u to Allah nu umara na ya kasance yana kiyaya yabba wanda yake ba sai haƙori ba wato yarinya a cikin layya ko kuma hadaya raƙuman da yake korawa don hadaya ko kuma tattar da yake wani abu ya ragu a halittarta kamar wadda take ba kafa daya Abdullahi ne Umara baya yin layya baya yin hadaya da wannan dabbar. Imam Malik yake wannan shi ne mafi soyuwar abin da na ji a game da wannan matsalar dabbobin da ba su dace a ce an yi layya da su ba abin da ake so a dabbar da za a yi layya da ita siffar da ake so a dabbar da za a yi layya da ita wallahi ce hayayi min hadisi ya tabo daga imam malik ya tabo daga nafi'u cewa dan umara ya yi sallar layya wata ran a madina ya yi sallar layya ma'ana layya ta same shi yana madina ya ce ya ce Allah mana yake in ji so masa rago fa'ila wanda yake kawo a ƙaranar da kawo sannan idan ka ce yawman arha ranar layya a inda mutane ke sallah a inda mutane ke sallar idi na jure ce sai ko da aka kayan da yake sannan aka ɗauki naman aka kawo ablan umara ragon nan aka kawo ablan umara ya ake kansa yayin da aka yanka ragon da can wato shi Abdullahi Umara ya kasance bai da lafiya da je idi ba bai samu zuwa sallar idi ba tare da mutane a Nasir ya ce Abdullahi Umara ya kasance yana cewa a ce a aske kai haka ba dole bane idan mutum ya yi layya a ce sai ya yi aski illa iyaka wato abin da yake tabbatacce shi ne cewa an so wanda zai yake nufin layya to ya bar aske kansa a kwanuka goma wato tun daga kama watan zulhijja haiki zuwa yi layya amma don ya yi layya to sannan ya da kai askin ba wani karhanci akwai waɗansu ƴan kaɗan a cikin malamai da suka ce ai barin aske kan ma wajibi ne wanda zai yake nufin yi layya to lallai ya bar aske kansa ya bar yanke farce a kwanuka goma na zulhijja amma nan umara ya aikata haka ya yi askin har daga wani ya ce zai yanka layyarsa alhali liman bai gama sallar jeri ba ce ya ba daidai bane wani ya ce zai yanka layyarsa kafin liman ya gama sallar jeri a wurin latamin hadisi ya karɓo daga imam malik ya zama da jami'in sa'id al-ansari ya taɓa da mutum rin ya tsari cewa babu na karnin yanin ya yi rusa gabban layyarsa kafin a ce manzala sallallahu alaihi wasallam ya yanka ta salayyar alanar sallah ya ce manzala sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi ya sake wata layyar cewa wannan layyar da ya da farko ba ta wadatar ba a ce wanda shi ya layya kafin layyar liman ko kafin layyar sarki to wannan ya yanka nama ne kawai ba layya ba abu mu da ta ce ya rasulallah ba a samu komai ba sai ko wadda take shekarun ta bata kai ba wadda take jira'a ce bata kai saniya ba sai ce ko da ba ta samu ba sai da take jira'a ce daga cikin awakai to ka yanka ta akwai waya da ya ta zo da cewa tujzi'u anka wala tujzi'u an ahadin ba a daka wannan kai kadai ka wadatar ma kai amma rangwame ka iya yi da ita amma kuma bayan kai ba wani wanda zai sake lege da irin wannan dabba dabba da take shekarun ta ba su haura wannan ba ce ta wadatar da shi ya sa wannan ne malaman su da suke kawo a misalin tattari wanda ba dama a yi kiyasi saboda an keɓance shi da mutum ɗaya an ce kawai su zo an ka wala su zo an ahadin ba a daka. Wannan ta mun hadisi ya kaba daga Imam Malik ya kaba daga Ahmad Sa'id al-Ansari ya kaba daga Abbad ibn Salim cewa uwa ya rauna askara ya yi karayyarsa kafin a ce ya tafi wajen sallah ranar layya cewa shi ruwa ne mero ya ambaci cewa ya riga ya yi layyafa tun kafin ba ya je sallar idi dan Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi cewa ya koma ya sake yin wata layya da abin da zo a game da ajiye naman dabbar da aka yi layya da su Ibn Allah ta mai hadisi ya kabu daga Imam Malik ya kaba daga Abu Zubair al-Makki ya kaba daga Jabir bin Abdullah cewa da Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hani daga cin naman layya bayan kwana uku da aka yi hani aka ce duk wanda ya je naman layya har ya haura kwana uku to kan ba shi sai zai zubar da shi sannan ko daga baya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a kuna da dama ku ci ku ci ko da bayan kwana uku ku sadaka ku gudure ku aje ku aje ba sai zamo an yi nafi kenan irin wannan shi ne nafi nafi wanda ya zo da nafi wato fadjalu fasadu fazuru haskuri وعبد الله بن حديثي يا تبو daga Imam Malik ya tabbata daga Abdullah bin Abi Bakar ya tabbata daga Abdullah bin Waqid cewa Abdullah bin Waqid ya ce daga Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hani daga cin naman layya bayan kwana uku Abdullah bin Abi Bakar ya ce na ambaci wannan ga Amratu yar Abdulrahman sai ta ce na ya gaskata maganar nan da ya faɗa ablan wake ne gaskiya ne na ji aisha mata annabi sallallahu alaihi wasallama tana cewa wasu mutane daga mutanen ƙauye sun zo ranar layya wato suka zo lokacin layya a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka iya ajiye na lalle amma fa kun ya haura kwana uku sai kada ya haura kwana uku wannan lidin wato mai ma'anar ila ce ila talatin haji zuwa kwana uku abin da ya rage bayan nan sai dai ku yi sadaka da shi bai halatta ku ci ba kace yayin da ya kasance bayan wannan aka ce ya manzo sallallahu alaihi wasallam mutane da sun kasance suna amfanuwa da dabbonan naman layyarsu sukan aje sai su wani lokaci suna amfani da shi suna ɗaukan farko daga gare shi daga gare ta wato sai su narka farkon su aje kashidin su ta amfani da shi suna goge sarkunan su da ita suna domin ƙyar zobe sarkunansu da wannan kakirin ko wannan farkon na dabba. Yana na na sallallahu alaihi wasallam ya ce, Me ya faru? Ko ko yadda ya faɗa? Suka ce, Kayi hannu daga naman layya, ko kayi hannu daga aje naman layya ba ku kwana uku. Magana sallallahu alaihi wasallam ya ce, Wanda ta na hada ku saboda baki wanda suka zo gare ku, bakin nan mutanen kauye da suka zo wato a su ya sa ya ce kada a je ya haura haka. Amma daga yanzu ba iya ce ku yi sadaka ku yi ajiye. Abin da yake nufi da da fasi ɗin nan wasu mutane ne almajirai da suka zo madina da suka zo madina daga ƙauyuka wannan kan hadisi ya kabo daga imam malik ya kabo daga rabi'atul nabi abdurrahman wato rabi'atul ra'ayi ya kabo daga abi sa'id al-khudri cewa shi ya zo daga tafiya sai mutanen iyalinsa suka kawo masa nama yace da su ku duba ku gani tayi wannan yana cikin naman lafiya suka ce naman lafiya ne kuwa ya abu sai da hujjari ya ce ashe manzo sallallahu alaihi wasallam bai hani ba daga naman layya suka ce bayan tafiyarka an samu wani sabon umarnin daga wajen manzo sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne da kake mazala ya yi hani daga ajiye naman nan ya a haura kwana uku amma daga baya kuma an samu sabon umarni shi yasa wato kanin nasu ya huzo ne bil ahadasi bal ahadasi wal aqwali rasul sallallahu alaihi wasallam mutane safai su kasance suna riko da wanda yake sabo sai wanda yake ya fi sabunta a zancen manzo sallallahu alaihi wasallam sai zan alama ji suke cewa an samu ta'aluri tsakanin hadisai to sai a duba a ga wanne ne na karshe wanda yake an an tabbatar an san tarihin an san ga na karshen da sai a ce shi ne nasu wanda ya gabata ko a ce sunansa mansuhi to abu sa'id ya fito ya tambayar daga wannan aka ba su labarin cewa da zama sallallahu alaihi wasallam ya ce na hana ku daga naman layya bayan kwana uku amma daga yanzu ne muku izini ku ci ku yi sadaka da naman layyan ku kuma ku ajiye ku iya ajiyewa na hana ku daga ku ce za ku yi sunu amma yanzu izini yanzu a cikin ku yi sunu illa iyaka ku sani ko da aka ce ku yi sunu kan ku yi sanin da yake mai sa maye domin duk wani abu mai sa maye to haramun ne. Na hana ku daga ziyarar kabarbura ba ma na muku izini ku iya ziyarar kabarbura. Amma wajen ziyarar kabarbura kan ku je kuna faɗan maganganun da ba su dace ba ana a an sai suwa an rasa wani an rasa kaza da kaza a ba. Kan ku faɗi mummuna. maganar ko hukuncin yin tarayya alayya daidai ne mutum biyu filayya da dabba ɗaya koko ko fiye da mutum biyu filayya da dabba ɗaya ko kuwa daga mutum nawa ne ake iya yanka saniya ko daga mutum nawa ne ake iya soke kaguwa ta wadatar da su a wajen layya ko wajen hadaya wannan karin hadisi ya tabo daga imam malik ya tabo daga abin zubair al-makki ya tabo daga jabir ibn abdullahi cewa jabir ibn abdullahi ya ce mun soke hadayen ba tare da manzo muna tare da manzo Allah ko sallallahu alaihi wasallam shekarar da aka yi umrar hudaybiyya dan da kafirai ba su yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi da babban su shiga makka ya zamo sai da Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni da cewa kowa ya aske layya albadanata an saraje mun soke taguwa daya daga mutum bakwai ko saniya daga mutum bakwai wannan karin hadisi ya taba daga imam malik ya taba daga malik ibn salim cewa ibn salim ya ba shi labari cewa ba ayyub al-ansari ya ba shi labari yake a mun kasance mukan yi layya da akuya guda ɗaya mutum ya yanka ta a maimakon kansa da kuma iyalin gidansa sun masarahan nasu bazu amma ko daga ba sai mutane suka mai da layyar ma abin alfahari ya can mu abin da muka sani akuya ɗaya ce ma kawai ake yankawa wato mutum ya yanka daga kansa da iyalin gidansa amma daga ba sai abin ya zamo alfahari sai ya ga ko sana ya fi na wani eh kashi wani ya siyo sa amma ba na sai na san yadda ne na siyo wanda ya fi nasa abin ya koma alfahari ba ana yin ne dan duban Allah ba subhanahu wa ta'ala abin ya koma alfahari nuna kisa nuna kisa ina na rike ce wanda yake ya kokarin wato samun jabbar mai daraja amma ya zama shi manufarsa Allah Allah ya nufa to wannan ba a ce mu ba haji bai illa iyaka ta da a duba a gani to a sannan a nufa Allah din da haka shi ya ji ko ko akwai ta hanyar da za a nufa Allah wanda ta ji inda ta yi matsalan ga wani nasa ta yi na kusa da shi ne ma yana cikin bukata amma a maimakon ya taimaka masa rabin abin da zai layyar nan ya taimaka wannan dan uwan nasa dan uwan zai ji wani abu zai ji sauki a rayuwa amma a maimakon haka ya gwammace ya ce shi sai ya so da kaga nuna cewa da ba dan Allah ne ba tun farko wannan da mutum ni ya tasu ta ko zai tsarin na ya nuna ba dan Allah ne ba to dala malikun nan ya nake ce wa san ma sani to wasu kyan abin da nake turban da nake a game da taguwa wal basarati da saniya wa shakil wahidati da akuya guda daya annar rasul cewa mutum yana iya wa kansa da lauye da sauke taguwa da za'ikon layin gidansa da shi da mutanen gidansa gaba daya albadanata ya sauke taguwa amma yadda aka faɗa da sharuɗa a masaba ta malikawa suka ce akwai wasu sharuɗa sai dai ya zama wanda suke zaune ne a gidansa da suke ƙarƙashin ciyarwarsa ya zama shi yake ci da su ko da ko ta fuskar wato kyautatawa ne ba shi da su din ya zama wajibi a kan sama amma malaman su suke ganin idan su suna zaune a wani gida ne daban kuma amma ake zai shigar da su a niyyar layya wannan ba daidai ba ne sai wanda suke gidansa ya zama in ya kulle kofa ya kulle hasu in ya bude kofa ya bude hasu kuma ya zama shi yake ce da su ko da ta fuskar kyautatawa ne ba a ce shi da su din ya zama ba to wai ban bakarata yana iya yanka saniya ko akuya guda daya da shi yana daga shi fa kaɗai shi ne ya mallake ta ba wannan ya kawo wannan ya kawo hada a siya ba ya yanka ta a maimakon mutanen gidan ya tarar da su a ciki wa yi shirko biya ya tarar da su a ciki amma hanyar tsariyar na bari ba da nasa amma a ciki in ji imam malik mutane biyu ko fiye da biyu su haɗa kuɗi su sai taguwa ko su haɗa kuɗi su sai saniya ko su haɗa kuɗi su sai akuya ko rago su ce za su yi tarayya a cikin wannan dabbar a wajen hadaya ko a wajen layya a ce kowa a cikin su ya fidda wani bangare na kuɗin ya zama yana da bangare kuma na naman gandan shi a raba da shi Dole wannan ba abin da ake so ba ne. Mun mun ji hadisi cewa ba a tarayya a dabbar da za a yi ibada da ita. Ana iya da yin ibada da dabba ɗaya ne daga mutanen gida ɗaya. Wannan ita ce fahimtar Imam Malik radiyallahu ta'ala anhu har ya kawo cewa ai ga hadisi ma wanda yake nuna haka. Amma wasu malaman fahimtar su ta saba da ta sa akwai masu ganin cewa a kamar saniya ko raguni a iya tarayya kamar sa ko raguni a iya tarayya a ciki ko da ta fuskar hada kudin ko da ba in gida ɗaya ba. Wa da ta ni an maliku bin lati amin hadisi ya kama daga imam malik ya kama daga ibn shahar zore ibn shahar ya ce Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai soke ba a maimakon shi kansa da kuma mutanen gidansa iyalin gidansa sai ko taguwa ɗaya ko saniya guda ɗaya. Idan Malik ya ce, Wannan ce wanne ne a cikin Ibn Shahin ya faɗa, badaratan ya ce ne ko badarata. Ba hukuncin yin layya daga ɗan da yake cikin ciki. Dan da ba a riga an haife shi ba, a iya masa layya ko kuwa. da kuma kwanuka ambatan kwanukan da ake yanka layya a ciki. Rulla ta min hadisi ya karbo daga Imam Malik, ya karbo daga Nafi'u, cewa Lani Umara ya ce, ba da yau arha, layya ana iya yi kwana biyu da suke zuwa bayan ranar sallah. In an yi rayya ranar sallah, wanda da samu ya yi ba kashe garin ya yi. ya yi ma a ɗaya kashe garin amma ba a ɗaya kashe garin to ba sauran kwanukan layya wato ayyamul ma'aluma su kenan su ne ayyamul ma'aluma su wai kurkuman mahi fi ayyamin ma'aluma sun alama da zakarun min bahimati lan'a akulu min ha wa ajimul qani alfajir to wa ajimul ta'if alfajir to wa da sani an malik ubin lantarki hadisi ya karɓo daga imam malik labari ya isa masa daga sayyidina Ali Abi Talib kamar wannan hadisin da ya gabata na Abdullahi bin Umar Wanda kamin hadisi ya karbo daga Imam Malik ya karbo daga Nafi'u da Abdullahi bin Umar da kasance yana yin layya ba daga abin da yake cikin mace ba a yin layya daga ɗan da ba a riga an haifa ba amma wanda aka haifa wannan a sa da shi a layya bari malamai suka ce in ma Allah ya sa yana da dukiya to a yi masa layya sunna ce shi tun nan ai masa layya waliyinsa ne kula da lamarinsa ya masa layya ina malik ce layya sunna ce an ba wajiba ba ce wannan fahimta ta imam malik haka ma fahimtar imam shafi'i take haka ma fahimtar imam ahmad take cewa layyade sunna ce ba dole ba amma abu hanifa imam abi hanifa Allah ya kare shi a gare shi shi a tasa fahimtar yake ai layya wajiba ce eh yake layya wajiba ce Imam Malik ya ce ba na son da duk mutumin da yake yana da karfin ya fitta kudin layya ya ce zai ban layya wanda shi yake da hali Allah ya ba shi halin ya layya to ba na son a ce bai layya ba ko da dai an ce ba dole ba ce malamai suka ce ita layya in ta wuce ba a rama ta kuma aka ce wanda ya ban layya ya yi sabo sai aka yi tambaya fita ga uku da aka kawo cewa layya sunna ce haka ya nuna wanda ya bata ba a ce ya yi sabo ba aka ce eh gaskiya ne amma abin da yake akwai ba wai ya yi sabo da barin layya ba ne a'a barin layyar nan tasa alama ce cewa a baya ya aikata wani aiki na sabo wanda wannan aikin sabon da ya a baya shi yasa a yanzu bai samu ma damar layyar ba to da yawa sabon Allah a baya yakan hana bawa muwafaka ga ayyuka na kirki a gaba ya san bawa yana so ya samu muwafaka a masa gab da katar ya ringa yin ayyuka na kirki a gaba to ya bar sabon Allah amma saba wa Allah kan dawo a kowace wa bawa ɗaukar ayyuka na alheri to kitabun jana'i littafin yanke yanke hukuncin yanke yanke abin da zai game da yin bismillah akan dabbar da za a yanka in za a yanka wani abin yankawa to a yi bismillah wannan tsaunar jisu ya taɓa daga imam malik ya taɓa daga tarihin umarta ya taɓa daga mahaifinsa a hukun bin zubairu ya ce wato wannan hadisin yadda ya zo a nan abu wasa ya zamo mursali ne saboda hukun bin zubairu ba sahabi ba ne yana da dai wanda suka sabai da masu abdullahi ne zubairi amma shi bayan manzon Allah ne ma sallallahu alaihi wasallam aka haife shi shi yasa hadisin mursali ne a nan a ruwayar muwatta amma yanda Buhari ya kawo ya kawo shi hujjar da sai dai ba kan Imam Malik ba yan daga wato Usama ibn Abdul Madani daga Shabir Umata daga mahaifinsa daga Aisha ya ambaci Aisha ya zama hadisin muttasili ne kenan
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم Kuma ce ce an taɓa yi manzo sallallahu alaihi wasallam.
قيل له يا Aka ce da shi ya Rasulullahi akwai turare daga mutanen ƙauye. Sukan kamo mana bilhumanin namun suna kan kamo mana nama iri daban-daban.
كان الذي Amma kuma ba sani ba. An saka wallaha alaiha da za su yanka sun yi bismillah? Ko ko ba su yi bismillah ba. Sai na Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ko ko ki bismillah a kanta kuma ku ce. Don ku yi bismillah ku ce.
قال مالك Imam Malik ya ce amma fa wannan ya anku ne a farkon musulunci daga bayan an kawo ma naman da kake kokwancan an yanka da bismillah ko ba da bismillah ba a inda da yake bar yin bismillah ya zamo wajibi to wannan ba ka ci ba ba a ce kai bismillah ka ci ba sai ma malik yana nuna cewa wannan hadisi mansuhi ne kenan cewa wannan magana mansuha ce to وحدثني عن مالك wannan kan hadisi ya kaba daga imam malik ya kaba daga anas sa'idin بن الله بن عباس بن عزيز cewa Allah na ya shirya ajiyar ziyarar mahazuni أمر غلام ya mutu wani yaro nasa يعقوب ya yanka wata abin yankawa فلما أراد أن يبيعها yayin da ya nufi ya yanka قال له فاتق الله ya ce kai ka ce bismillah fa فقال له الغلام sai yaron ya ce da shi ai na bismillah فقال له سميع ya ce kai ya ce ka bismillah fa ko santa قال له ya ce ai ya yi na riga na yi bismillah ya yanka haka sai Allah na ya ce da shi wallahi ba zan ci wannan abin yankawa naka ba har abada
قال يجوز من الزكاة على abin da yake halatta daga yin yanka a halin larura wato yankan da yake ya fita daga tsari amma kuma saboda wata larura aka ce a je shi السريعة يا مالك a ubaidullah ya ce min hadisi ya karbo daga imam malik عن زيد بن أسلم ya karbo daga zaidin ne aslam عن عبيد اليساري ya karbo daga ɗaya ubin yasari أن رجلا من الأنصار cewa wani mutum daga mutanen madina daga banu harisa كان يرعى Rike hakan na hobe hudun ya kasance yana kiwon wasu garke na awakai da reshe a dutsen uhudu.
ما أصابه الموت Sai ɗaya daga ciki mutuwa ta same ta wato ta kasa فزكاها ya yanka ta da zazin wato da itacen da da ake turke da shi itacen turke فسئل رسول الله aka ce mai maza Allah sallallahu alaihi wasallam shi da sabu ka ba yasa to turken inda yake da dan kai kai sai daga ko ya diddirza har sai har ya yanka dabbar haka sai aka ce mai manzo sallallahu alaihi wasallama daga wannan yanka manzo Allah ya ce ai ba laifi a cikin cin wannan ku je ku ce ku je ku ce وحدثني عن مالك Rasulullah ya yace ya haya min hadisi ya karbo daga Imam Malik ya karbo daga Imam Malik ya karbo daga Nafi ya karbo daga wani mutum daga mutanen Madina بن معاذ ya karbo daga Mu'az ibn Sa'id ya koko Sa'id ibn Mu'az أن جارية wato an sami karkar kalbi ce nan a cikin ko dai Mu'az ibn Sa'id ko Sa'id ibn Mu'az sai aka ku yanga wata barwa ta kabe ibn Malik كانت ترعى غنما ta kasance tana kiwon wasu dabbobi nata a dutsen Salwa وزيدت شاة منها sai wata akuya a cikin ta kasa فأدركتها sai sai ta bata riga ta mutu ba ta yanka ta da dube فسئل رسول الله aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga wannan فلا بأس manzon Allah ya ce ba da shi da shi wannan ku je بها ku ce وحدثني عن مالك wanda ta mun hadisi ya tabo daga Imam Malik بن زيد الديني ya tabo daga Sauri bin Zaid al-Jiyadi عن عبد الله بن عبد ya tabo daga Abdullah bin Abbas الله
an tambaye shi daga abinda nasarar larabawa suka yanka قال larabawa waɗanda suke kirista suka yanka ashi ko ba ashi ba saboda asali dai addinin kiristanci ai na banu isra'ila ne inda annabi isa an aiko shi ne ga banu isra'ila kadai larabawa ko ai ba banu isra'ila ba ne don sun ba addinin nasara a ce hukunci su daya da banu isra'ila da suke bin addinin nasara ko kuwa fakala ta dana basin yace لا بأس بها ba laifi a ci abin da suka yanka وسلام ya karanta wannan aya wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum wanda duk yake zai tsinci nasara a shinku to ya zamo da shi da su duk daya ya koma a cikin su ya yi lazina mun lati sai zuna huda wannan sara auliya wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum inna la la yadil qawma zalimina to
حدثني عن مالك wannan na cikin hadisi ya karbo daga imam malik أنه بارك labari ya isa masa cewa Abdullahi bin Abbasin ya tunce na cewa ما فرر عن أمزاج da abin da ya yanka majinatai قلوب to ku ci وحدثني عن مالك wai da ce ya hamin hadisi ya karbo daga Imam Malik ya karbo daga Ibn Sayyid ya karbo daga Sayyid ibn Musayyib كان يقول cewa shi ya tunce na cewa ما بيهدي idza bara a duk abin da aka yanka da shi matukar da ya huda ya fice jini وذاك to ba laifi da a ci wannan اليوم يمين سيدي idan dai an bukatu da kai zuwa gare su za ka yi yanka dabba za ta kasa ka rasa bukatu da abin da ka ɗauka ka yanka dabbar matar ya wuce jikin jini ya fito shi kenan ya wadatar ما يقول من الذبيحة بالزكاة abin da ba a so a ce daga abin da aka yanka وشريعة ubaidullah ya ce ya mana hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga hamid sa'id ya karbo daga ali murrata bararran ajilin da abi dalib cewa shi ya tambayi a babu raira da akuya da aka yanka ta ya ga Musa kanta ne ya motsa sai Abu Huraira ya ce ya ce ya iya ce sannan ya tambaye da dabar sabitin daga wannan ya ce ya ta tare ku abin da yake dabba da yake ta riga ta mutu ta yi a samu wani bangare na jikin ta ya yi motsi ya hana shi daga wannan wato duk dabba ce da ba a tabbatar cewa sanda aka dora mata wuka tana da rayuwa ba ba a shi ba kenan to wanda yake an tabbatar cewa tana cikin rayuwa aka dora mata wuka wukan nan yanka ta da aka su ya raba ta da rayuwa to imam ba an taɓa imam malik daga akuya da ta faɗo ta tattare me ita ce ta ya yanka ta sai jini ya kwarara daga gare ta a alhali ba ta motsa ba imam malik ya ce idan je san da ya yanka kan ya yanka ta ya na fasu haya gari alhali numfashinta yana fitowa wa iya tadarifu iya tana iya duba haka tana wato idanunta ba su rufe ba irin rufewar mutuwa ya halatta ya ci hukuncin yankan dabbar da aka samu a cikin dabbar da aka yanka an yanka dabba aka samu tayi a cikinta to wannan tayin menene hukuncinsa wanda za ta man hadisi ya taba daga imam malik ya taba daga nasu ya taba daga lanu umara a lanu umara ya kasance yana cewa idan aka soke taguwa yanka abin da yake cikinta yana cikin yankanta yanka ta din da aka an yanka har da yake cikinta idan ya zama halittarsa ta cika gashinsa ya tsoro inda koma yake daman ci halittar ba ta fita ba ko gashin bai gama fitowa ba ai wannan kamar bangare ne na jikin uwa shi yasa yankan uwar ya wadatar in Allah ya sa tayi ya fito da ransa daga cikin uwarsa a to shi ma sai a yanka shi har zamo jini ya fito daga jikinsa ولا شرط يا عم حديث يا كربو دك إمام مالك يا تبغى كذا من أبلاد القصيد ليسي يا تبغى دك سيد المسيدي شوى سيد المسيدي أكثر شيء ده شوى yankan abin da yake cikin dabbar da aka yanka shi ne a cikin yana cikin yanka kuwa idan ya zama halittarsa ta cika gashinsa ya tsoro to da aka yanka uwar sai aka samu shi yana cikin uwar gawa ya mutu to shi kenan yankan uwar ya wadata idan ko ma gashin bai cika ba halitta bata cika ba to wannan ai kamar bangare ne na uwar ko kuma an same shi da rai to yanda aka fara faɗa a baya to sai a yanka shi to alhamdulillah
Allahumma salli ala